بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا 21 ga watan safar shekara 1448 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da hudu ga watan 8 shekara 2026 shekara miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen alaihi rahmatullah don uwa idan ba a sha'afa ba jiya mun ɗauko bayani ne game da abin da malam ya fara ƙarar da mu da shi game da abin da mutum zai iya gyara sallarsa a wajen sallah wanda malam ya kawo mana wasu abubuwa masu matuƙar amfani su ne na filfilu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye mana suna as-sunanur rawatib waɗannan sunnoni da ake jerantawa wasu a yi su bayan sallah wasu kuma kafin sallah malam yana mana bayani game da adadinsu da kuma yadda ake gabatar da su mun dakata daidai inda malam ke mana bayani game da waɗannan nafilfulu yan uwa mutum ya yi su a cikin gidansa shine abin da ya fi dacewa ya fi samun lada kuma Allah maɗaukakin sarki ya fi so sama da ya yi su a masallaci wannan masallacin ko da masallacin Ka'aba ne. Malai ce, "Idan, in ku haka ne, idza kun tafi makkata li ada'i umratin aw hajjin aw ghairiha wa aratta an tatanaffal." Malai ce, "To in ku haka ne, idan ka kasance a garin Makka don yin aikin hajji ko umara ko wasunsu daga cikin ayyukan ibada, wa aratta an tatanaffal sai kake nufi kai nafila lokacin da kake cikin garin makka bala yace fatanaffalu fi baitika afdalu min at-tanaffuli fil masjidil harami to a lokacin kana garin makkan kai nafila a cikin gidanka da ka kama haya ko hotel din da ka sauka shi yafi falala sama da kai wannan nafilar a masallaci mai alfarma lakin idza zahabta ila al-masjid al-harami sai dai idan ka tafi zuwa masallaci mai alfarma ma'ana ka je masallacin makkan masallacin ka'aba dan yin sallar farilla wa sallaita fihi tahiyyat al-masjid masalan idan kai sallar gaisuwar masallaci da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu duk lokacin da muka shigo masallaci kada mu zauna sai mun sallaci raka'o'i guda biyu wannan idan ba a tada sallah ba kenan yan uwa a fahimci wannan da kyau lokacin da ba a tada sallar farilla ba amma idan ka zo ka tarar an tada sallar farilla wannan ba za ka yi wata sallah raka'a biyu ta gaisuwar masallaci ba ko kuma kana cikin yin sallar nafila sai limami ya shigo aka tada ikama to shi ma a wannan lokaci sallaka ta zama ta yi expire kenan zaka katse ta sai ka zo ka bi limami haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk lokacin hadisin yana cikin sahih muslim duk lokacin da aka tara sallah idza uqimatus salah fala salata illa maktuba duk lokacin da aka yi iqamar sallah aka tsaye da sallah to annabi yace fala salata malamai sun kai komo akan meye ma'anar fala salata wasu ka ce fala salata maqbula ba wata sallah karɓaɓɓiya a lokacin illal maktuba sai wannan farillar da aka tayar a lokacin shi sa kana cikin sallar farilla sai limami ya shigo sai aka sai aka fara tayar hikama to wannan sallar taka da kake ta lalace sai ka katse ta ita nafila ba ita nafila da kake sai ka katse ta sai ka sai ka sai ka dawa da limami saboda haka abin da ya kamata a lokacin sallar farilla ita ce abin da ya fi dacewa kamar da hankali a kanta sai dai wasu daga cikin malamai sun yi sassauci suka ce idan ka kulla raka'a ta biyu raka'a ta biyu ka kulla ta kayi ruku'u ka dago kaga ta kulli kenan ko suka ce a lokacin to babu laifi kai marmaza ka karasa a gurguje sai ka karasa ta a gurguje sai ka zo ka samu limami suka ce saboda Allah madaukakin sarki ya ce fala ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wala tubtilu a'malakum kada ku lalata aikin babu laifi idan har zaka yi a gurgujen ka karasa ta amma dai abin da yafi dacewa shine in dai limami ya tada sallah to shikenan sallar taka ta lalace wannan shine nassin abinda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu saboda haka ƴan uwa tahiyatul masjid tana ɗaya daga cikin abin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya yi umarni da shi shi ne mala yake cewa idan ka je masallaci mai alfarma kai tahiyatul masjid walam yuqimi sala sai kasance a lokacin ba a tada sallar farilla ba kaji ba sallar farilla bayan kai tahiyatul masjid limami bai ƙaraso masallaci ba akwai ragowar lokacin da zaka iya yin wani abu mala yace to a lokacin babu matsala ba laifi fatazawwad min alkhairi yi guzurin alkhairi me yake nufi da wannan tashi kai ta nafilfili dan ka dace da raka'a da samun ladan raka'a dubu ɗari dubu ɗari dubu ɗari kai ta maimaitawa an fahimci malam aiko a lokacin kaga kana cikin masallacin kana cikin masallacin makka ne a lokacin kuma kana jiran limami zo a yi sallah a lokacin idan kai ta yatul masjid babu laifi tashi kai ta nafila dan ka samu wannan ladan da ake bukata li'anna salata fil masjidil harami Bala ce saboda sallah a masallaci mai alfarma, afdalu min mi'ati alfi salatin fima adahu, ta fi falala sama da sallah dubu ɗari a masallacin da ba shi ba, sallah dubu ɗari ‘yan kwana masu albarka. Kaga abin da yawa fa, dubu ɗari yanzu shekara na ka kai sallah dubu ɗari. To, sallah raka'a ɗaya, raka'a biyu kawai za ka yi a masallaci mai alfarma sai kai sallah dubu ɗari a nan masallacin Ammar bin Yasir. baka kamo wanda ya sallah a can ba eh kaga waɗancan garuruwa guda biyu Makka da Madina zuwan su ma kawai alkhairi zuwan su ma kawai falala ne saboda Allah madaukakin sarki ya kaddara zaman manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin su saboda ka alfarma da alkhairi na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su ma ya shafe su sannan kuma ga ɗakin Allah a wajen musamman garin Makka shi sa kaga sallah a nan wajen ta fi sallah a masallacin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi nan dubu ɗari nan kuma dubu ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya samu dace mala ce mas'alatu ga wata mas'ala hadhihi rawatibu hallaha suwarun mu'ayyanatun tuqra'u fiha waɗannan rawatib din guda goma sha biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam koyar da mu sun suna da wasu surori da ake karanta musu na musamman a cikinsu? Kowace ɗaya daga cikinsu akwai wata sura da aka ce sai ka karanta idan ka ta da ita shi ne abin da za mu ji. Bala ce aljawabu amsa. Sunnatul fajri laha qira'atun mu'ayyana fi rak'atil ula qul ya ayyuhal kafiruna wa fi rak'atil thaniya qul huwallahu ahad. Bala ce amma sunnatul fajri raka'o'i guda biyu da ake yi kafin sallar asubahi su waɗannan suna da wasu surori da aka ayyana suna da wani karatu da aka ayyana aka ce a karanta a cikinsu raka'a ta farko ɗan uwa za ka karanta suratul fatiha da qul ya ayyuhal kafiruna raka'a ta biyu za ka karanta suratul fatiha da qul huwallahu ahad aw fi raka'atil ula ko kuma za ka iya canzawa a raka'a ta farko sai ka karanta قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون iyanan kadai sai ka karanta wannan ayar arka a tabar dan wannan fata an fahimta eh kaga da yawa bamu san wannan ba ko wancan muka fi sani mun fi sani ana karanta kulliya da qulullahu ahad wannan ma yadda wancan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa haka wannan ma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa wata rana ya karanta wannan wata rana ya karanta wannan sai raka'a ta biyu sai ka karanta a qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallahu faqulu shadu bi anna muslimuna kun ga dukkan muslimuna suka kare ko to sai ka karanta wannan wani lokaci wani lokaci kuma karanta wannan misali yau ka karanta kulliya da qulullahu ahad gaban ka tai sai karanta qulu amanna billahi wa ma unzila zuwa karshe raka'a ta bi kuma sai karanta wannan kulliya alkitabi ta'alu zuwa karshen ta mala yace في سورة في سورة آل عمران أحيانا تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وأحيانا تقرأ قل قولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب وتراناك كرنت ونا وتراناك كرنت وتا هذا هو الأفضل بناء على القاعدة التي أشرنا إليها بالتي ونا أبن ذاكي كرنت ونا وترانا وتراناك كرنت ونا wannan shine abin da yafi falala idan muka yi gini bisa ka'idar da muka yi nuni a kanta da ta wuce wacce ka'ida ce shi ne malam zai faɗa wahiyar annal ibadat malam ya ce su ne ka'idar ita ce dukkanin wasu ibadodi almutanawwi'ata wanda suke ana nau'anta su sun zo a sigogi ko a siffofi ba ɗaya ba annabi wata rana ya wannan wata rana ya wannan tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi duk ibadar da ka same ta a haka yan baƙi ayyafa alahal insanu ala جميع الوجوه الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم abin da ya fi dacewa shine mutum ya aikata su a bisa dukkanin fuskokin da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wata rana sai kai wacce wata rana kai wannan kun ga wannan babin sallah yana ɗaya daga cikin abin da yake cike da irin wannan abin da muke bada misali za ku ga tun daga farkon sallah har zuwa nan wajen za ku ga addu'o'i da muke yi akwai siffofi da annabi yake bamu haka ne tun daga kan yadda za ka yi kabbarar harama daga hannu ɗora hannu a kan ƙirji karatun sura duka za ka kowanne nau'antawa ake to abinda ake so kada ka makalewa guda ɗaya ka yi ta yi ka yi wannan wata rana wata rana ka yi wata wata rana ka yi wannan wata rana ka yi wannan idan baka haddace kulu amanna ba sai ka je ka haddace aya ɗaya ce rak idan baka haddace kulli alal kitabi ba aya ɗaya ce rak me zai wahalar da kai wajen haddace aya ɗaya babu wani abun wahala sai ka je ka haddace dan kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ikon haddacewa malai ce amma baqir rawati to wannan mun yi bayani ne akan nafiloli guda biyu da ake yi kafin sallar asubahi malai ce amma sauran nafilfilu din da ake yi falaysa laha qira'atun mu'ayyanatun illa ratibatil maghribi malace su ba su da wasu karatu da aka ayyana aka ce a karanta a cikinsa duk abin da ya zo maka ka karanta qul huwallahu ahad ne qul ya ne qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas duk wata sura da ta zo maka kawai ka karanta ba ayyana wata sura ta musamman aka ce sai ka karanta ta ba faqad warada fiha annahu yaqra'u fiha ya tabbata ita sai dai wacce ake yi bayan sallar magriba ita wannan ko ya zo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita ma yana karanta ƙul ya ayyuwal kafiru na raka'a ta farko ƙul huwallahu ahad a raka'a ta biyu Allah ce fa'idatun ga wata fa'ida sunnatul fajri tamtazu an ghairiha min as-sunan bi umurin kaga ita wannan nafila da ake yi kafin sallar asubahi ta bambanta tana da wani matsayi akan sauran minas sunani daga sauran nafilfilin bi umurin da wasu al'amara kamar haka sanar malin zai kawo mana alhususiyatil ula keɓanta ta farko da sunatul da sunatul fajr take da shi akan sauran ita ce anna laha qira'atun muayyana ita tana da karatu na musamman da aka keɓance ta da shi alhususiyatil thaniya keɓanta ta biyu annaha tukhaffafu fala tuthaqalu ita rako'i guda biyu da ake yi kafin sallar asubahi to khaffafu abinda ake son shine a takaita su ba a san dogon karatu dogon ruku'u dogon sujada a cikin sa'a duk takaitawa ake yan gajejjeru ake fala tufaqqalu ba a nauyaya ayyukan cikinta hatta qalat aishatu radiyallahu anha har sai da uwar mu'minai na Aisha Allah kara mata yarda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance yusalli raka'atayil fajri yana sallatar rakawo'i guda biyu na alfijir, fayu haffifu sai ya taƙaita su, ya gajarta su, hatta inni a ƙunu. Ita na na'isha Allah ƙara mata da take cewa har ni da kaina ina cewa, hal ƙara a fihi ma bi umil ƙur'an, anya manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya karanta fatiya a cikin wannan makaratun nasa kuwa. Ma'ana tana gani yadda annabi yake tsayawa ya karanta fatiya, to yadda yake takaita raka'atani ba'da al-fajr anya ma ya karanta fatiha a cikin su anan malamai suke cewa babu laifi ya halatta a sunnatul fajr ka karanta suratul fatiha kadai yayi ina fata an fahimta suka ce ya halatta karanta suratul fatiha ita kadai babu sura yayi misali ka tashi lokacin da dab ake da tada sallah abinda zaka iya samu ka karanta ita ce suratul fatiha sai ka karanta suratul fatiha raka'a ta farko raka'a ta biyu ma karanta suratul fatiha kai ta ya kai sallama ka tashi raka'a raka'a ka tayi insha Allah ta'ala babu laifi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabut tahajjud babu ma yuqra'u fi rak'atayil fajr Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabus salati kitabus salati al-musafirina babu istihbabi rak'atayil fajr malace min isra'ihi bihima yadda annabi yake gaggawar karanta waɗannan yake yake yake gaggawar gama waɗannan rak'o'i guda biyu wali hada malace to saboda wannan ne law qala qa'ilun da wani mai fadi zai fada yace hal tastahibbuna li idza sallaitu sunnatal fajri an utila fit tasbihi wa fid du'a wa fil qira'ah shin mustahabbi ne kana nuna cewa mustahabbi ne a gare ni idan zan sallaci rakawo'i guda biyu kafin sallar asubahi na tsawaita tasbihi na tsawaita addu'a da karatu a cikinsu kana gani wannan abin so ne na yi haka ƙulna sai mu ce da shi allabi yu haffifu afdalu min allabi yu wanda yake takaitawa yi su gajejjeru ya fi falala aikinsa ya fi dacewa da sunna kuma ya fi samun lada sama da wanda yake yin su dogaye don wannan fata an fahimta wanda zai yi su gajejjeru ya fi dacewa da sunna sama da wanda zai zo ya tsawaita su ya yi doguwa ko da yana da lokaci kuwa wa ana ushahidu unasan malam ufemi yake cewa ina kallo wasu ina kallon wasu mutane ina ganin wasu mutane min al-ikhwati alladhina yuhibbuna al-khaira daga cikin ‘yan uwa da suke son alkhairi. Fa a jiduhun yuthaqiluna fi sunnatul fajr yace sai ka same su suna tsawaitawa suna nauye karatu a cikin sunnatul fajr su yi karatun dogo su yi ruku'u dogo su yi sujada dogo yace wannan ba abu ne mai kyau ba wala shakka annahum yuriduna ziyadatul khairi ba makawa ba shakka kyakkyawan zaton da muke musu shine alkhairi suke bukata karatun nan da suke dogo lada suke nema a wajen Allah ko ruku'un nan da suke tsawaitawa suna neman wani ƙarin lada ne a wajen Allah sai dai kuma shi lada ana samun sa ne gwargwado yadda ka dace da aikin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi uwa shine bambancin sunna da bid'a an gane ita sunna shine ka dace ka tsaya kyam a inda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaya domin shi aka aiko maka ya koya maka ibada haka ne saboda haka abin da ya koya maka shine abin da ya dace kai to wasu kuma sai su ga ai kamar aikin su ya gaza in suka tsaya ana sai su ƙara to shine bambanci to daga nan bid'a duk wata bid'a daga nan take samu asali eh ko dai kai ƙara wani abu a cikin addini ko ka rage wani abu ko kuma kai kokarin kirkiro naka dan dan ƙarin samun lada kace bari in kawo wani salati ko in kawo wani zikiri ko in kirkiro wani lokaci da zan kai wata ibada ta musamman tawa dan na samu lada to shi manzon Allah bai san wancan lokacin bane tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin lokuta wani lokaci ne annabi bai sani ba to ka duba wani lokaci annabi ya ibada sai kai a lokacin wani lokaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi abu kaza sai kai duk wani zikiri dan uwana mai albarka duk wani zikiri a ce ya fito daga bakin annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗan uwa dan Allah bai fi wannan dadi a ce yanzu ni lokacin da nake cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ina yi itikadi a zuciyata ina yin irin abin da annabi Muhammad ne yi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da Allah akwai wata shakka ko kokonto da kake akan wannan zikiri naka babu ma duk lokacin da ka zo ka zauna kake wani zikiri ko nawa ne ne ka inan man kana wallahi shakka ne ko kokonto kana kada kada kada da matabbacin Allah ya yarda wannan wannan zikiri a masa shi wa ya gaya maka waye ce maka wannan salatin da kake ko wannan zikirin da kake Allah ma ya yarda da shi in akwai sai a faɗa at-tala'atul ghaiba shin ka tsin kayo gaibi ne ka gani amma na manzon Allah fa tsira da aminci tsara tabbata gare shi an ka tsaka kana shakka akan sama zaka shiga wani layi ina fata an fahimta to dan Allah ya kuwa wanne ne yafi alkhairi wanne ne yafi kwanciyar hankali ma nutsuwar zuciya kaje kana nutsuwa wanne ne yafi to dan me dan me zaka mai da hankalinka akan wasu abubuwa da annaba bai koyar da su ba kuma ga na annaban ka bar ka kyale su a'a anya wannan ba matsala kuwa ga fa na annaba da yawa bai uwa annabi yayi babu abin da annabi bai ba inda zikiri ne ko salati annabi ba shi da salati ba shi da zikiri to me yasa baka yawan yin na annabi sai ka je ka rika yin wanda wani ne ya kawo maka shi kuma ka ce ka bi kowa san annabi anya kuwa Allah ya sa mu dace eh shine ce ata'sil ilaha wa anta tad'abu hubbahu hadha mahalul lil qiyas badi law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti eh atazam wai kana raye cewa kana san Allah madaukakin sarki ko kana san Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma kullun kana saba masa yace kai wannan ai abu ne da yake korarre ko da qiyasi ba zai yi ba yace law kana hubbuka sadiqan inda da gaske ne kana son manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi la ata'atahu da an samu kafi kowa bin sa bincike zaka rinka yi da lalibe mai annabi ya kalalubo ka rike kai ta yinsa ba shine soyayya ba yace innal muhibba haqiqa masoyi liman yuhibbu ga wanda yake so mutiqun abin biyayya ne shikenan Allah ba mu iko bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka abin da ya fi dacewa ɗan uwa sai ka yi ta gajeriya saboda haka annabi ya koyar ka bar yin ta doguwa saboda ba haka aikin annabi ya koyar ba tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi mala ya ce wala shakka annahum yuriduna ziyadatal khairi babu shakka ba ma ku kwanto cewa alkhairi suke kokarin ƙarawa a tattare da aikin su walakin alkhaira sai dai shi kuma kowane irin alkhairi mutaba'atu sunnati shine bin sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa in qallat komai kankantar aiki komai karancin aikin kaje an ce annabi yayi shi to haka ake yin sa kaje ka yi shi kawai kada a ce ai kada ka ce bari in kara ko kuma ga wani wanda ya fi shi tsayi wanda ba na annabi ba a'a komai kankanta su in dai haka annabi ya koyar ka je kai al khususiyatu thalitha keɓanta ta uku daga cikin keɓance keɓance wannan nafila annaha tusalla fil hadri was safri sallah ce ta nafila da ake yin ta a halin zaman gida da lokacin tafiya duk ana yin ta tare da cewa nafila ce taqulu aisha radhiyallahu anha fi ma rawahu al-bukhari nana aisha Allah kara mata yarda tace cikin abin da imam al-bukhari ya rawaito walam yakun yad'uhuma abadan annabi bai kasance yana barin waɗannan raka'o'i guda biyu ba har abada a halin zaman gida a halin tafiya duk baya barin su sai yayi su wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi fi kitab at-taqsir babul mudawamati ala rak'atay al-fajr war rawatib ghayr sunnati al-fajr amma sauran raka'o'in da ba sunnati al-fajr ba la tusalla fi safari su ba a yin su a halin tafiya wa hiya ratibatu adh-dhuhri wal maghribi wal isha'i su ne waɗannan wanda ake yi da azhar da al-asr da kuma sallar da magariba da isha'i babu la'asar hadhihi thalathu la tusalla tusalliha wa anta musafir waɗannan guda ukun kada ka sallace su a lokacin da kake cikin halin tafiya jiya mun yi bayani ai wa ma ada zalika minan nawafil dukkanin nafilfilin da ba waɗannan rawatib din ba kal witri kamar wutiri wutiri ita ce sallar da ake yi bayan sallar isha'i ta dare wacce ake cike ta da mara ita ce wutiri banda wannan guda biyun da muka ce ana yi ta rawati ita ba sunanta wutiri ba ita sunanta ra- rawati amma wacce ake cike ta da mara uku ɗaya tana farawa ne daga ɗaya uku biyar bakwai tara sha ɗaya ko sha uku to wannan su ne ake kira wutiri to irin waɗannan salloli wa ƙiyamin laili da kuma ƙiyamin laili me bambanci tsakanin wutiri da ƙiyamin laili dan uwa akwai bambanci ba wani bambanci eh kawai bambanci ɗaya zaka iya ambata ita ƙiyamin laili ita ce wacce sai kai bacci ka tashi shi sa aka ce mata ƙiyamin laili tsayuwar dare ma'ana da daddare sai kai bacci ka tashi sannan zaka yi ta wutiri kuma tun daga farkon dare har zuwa ƙarshen sa sunanta wutiri kawai to haka da abu ɗaya ne kawai wa salatu duha wa salati duha da sallar walaha salatul awwabina kenan eh haka annabi ya kiraye ta sallar masu mai da lamarin su zuwa ga Allah madaukakin sarki tana ɗaya daga cikin sallolin da Abu Huraira yace masoyina bada'ina wanda na fi kowa san sa a duniya ya mun wasici manzon Allah kenan tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yace kan na bar wasu abubuwa daga cikin abin da annabi yace kai ya bari shine akwai wannan sallar ta walaha hadisi yana cikin Bukhari da Muslim yace kada ya batta saboda ka sallah ce mai falala in zaka samu dama ka ce amma ma- babban abin ta kace yanzu mata sun fi yin sallar walaha ba haka bane galibin mun taso mun tare iyayen musu na yin sallar walaha amma kai haka zaka ga tana yi ka jira ta ta gama ka gashe ta ka tashi ka tafi ka ko baka yi ba tana da falala wallahi sosai in dai kana da dama kana da lokaci kada ka bar sallar walaha آه، وتحية المسجد ده تحية المسجد وصلاة الاستخارة ده صلى الاستخارة صلى النيمان زابي إذن كان نيمان وانا أبو واندا كاكي كوكوانتان الخير سكو شر سا أقوى مفهمتا استخارة أنا ينتني إذن كان كوكوانتو كان شكا أبو كذا الخيري ني أبو كذا با الخيري مني كاكا سرنجايروا to sai ka zo kai salatul istikhara neman zabi dama sunanta kenan neman zabin Allah madaukakin sarki mal abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana koyar da mu sallar istikhara kamar yadda yake koyar da mu sura a cikin alqur'ani saboda muhimmancinta yadda kaga annabi yana zama ya karanta wa sahabbai alqur'ani suna ji suna sauraro suna maimaitawa haka yake koyar da su salatul istikhara saboda muhimmancinta ya ce duk lokacin da wani al'amari ya taso maka karsa yadda za ka yi wanne ne alkhairin ba wanne ne eh, kasuwanci ne aure za ka yi wata tafiya za ka yi wani biznes za ka shiga menene ka kasa na yi ko kan na yi to tattara al'amarinka ba wa Allah zaɓi shi kenan koma gida ka ci gaba da harkokinka Allah zai zaɓa maka abin da ya fi alkhairi kuma abin da nake maimaitawa ‘yan uwa ba wai ba wai fa mutum ji zai a cikin zuciyarsa cewa wai na fakar ka da zuwa abu- zuwa ga abu kaza ba a'a wannan kuskure ne Wai wani sai ya ce wa idan nayi sai kuma wallahi na fi nutsuwa da abu kaza ba shine istikhara ba Allah zai maka zabi da abin da yafi dacewa Allah zai shiryar da kai ya dora ka da abin da yafi dacewa amma mai yiwa zuciyarka kai ta fi son wani abu daga ciki misali kasuwanci ne ka kwalla faranka ka lar zuwa ga ga wani kasuwanci ba alkhairi bane a gare ka baka sani ba idan kai istikhara ɗaya biyu uku duk yadda Allah ya baka dama kai duk da haka zaka ji wannan kasuwancin bai fitan maka da gare ba amma Allah madaukakin sarki zai kawo wata hanya daga cikin hanyoyi sai abin ya lalace sai ga abin bai yi ba to alkhairin kenan ina fata an fahimta wata mace ce kake so ka aura sai ka je ka istikhara tunda kana santa a ranka ai da wala santa ya fita wai ba da ka istikhara sai ka ji ka daina santa ba a ba- ai ba haka ba haka abin da zuciya yake ba ba haka zuciya take ba kawai lokaci guda kana son abu kaji ka daina son sa da wahala a hankali a hankali in kana istikhara sai kaga Allah madaukakin sarki ya kawo wani abin da auren zai lalace istikhara ta yi aiki ta yi aiki kenan ko ta yi aiki kenan to wannan shine abin da ake kira istikhara sannan kowa shi yake wa kansa istikhara kamar yadda muke maimaitawa dan uwa wani baya wani istikhara babu inda wani zai wani istikhara idan da akwai wanda ya fi cancanta ya wani istikhara shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata yi wa sabansa istikhara dan yafi falala bakinsa yafi namu tsarki addu'arsa tafi karbuwa a wajen Allah madaukakin sarki sama da tabu yan uwa akwai mai shakka akan wannan amma ba a taba samu yawa ɗaya daga cikin sabansa istikhara ba ba taɓa samu ba wala abubakar siddiq wala umar wala uthman wala ali wala abdurrahman wala Tala, duk wannan manya manyan sabon Allah ƙara musu yarda ba taɓa samu ba annabi koya musu ya ce ku je ku yi to duk wanda yanzu ka ce maka ya ce maka wai zai maka istikara ɗayan biyu ko dai ɗan damfara ne ko boka ne ko ɗan damfara ne zai karɓi kuɗinka ita addu'a fa istikhara ce istikhara addu'a ce to duk wanda ya ce ka kawo kuɗi ya maka istikhara to kamar ya ce maka ne kawo kuɗi mu kai wa Allah ya amsa maka bukatarka kuɗin na menene to ita addu'ar a hannunka take ga da zaka istikhara a hannun wa take a hannun Allah take to me na karɓa kuɗin mutum na rantsa da Allah dan fara ce ba wata magana dan fara ce ko kuma irin istikhara da bokaye suke yi tana nan kala-kala suna yi saboda haka ‘yan uwa idan abu ya dame ka je ka ka samu wani mai zuwa islamiyya je ka ka ɗauki littafin hisnul muslim ka koyi yadda ake istikara kai da kanka sallah za ka yi raka'a biyu kawai rak idan kai sallah raka'a biyu komai ka karanta fatiya da sura sannan sai ka zauna ka ɗauki addu'a sai ka karanta Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika fa innaka ta'lam wala a'lam zuwa ƙarshe ka karanta Allah idan ka san wannan abin da nake shirin yi alkhairi ne a addini na da ƙarshen rayuwata da ƙarshen al'amari na Allah ka yassare mun shi ka kaddara mun shi sannan ka yi mun albarka a cikinsa idan ka san ba alkhairi bane ya ubangiji ka kautar da ni daga gare shi shi ma aikin ka kautar da shi daga gare ni sannan ka kaddara mun abin da ya fi shi alkhairi ba shi kenan ba ta shi ka ci gaba da tafiyar ka shi kenan an gama yan uwa ba wani zancen abin nan amma wanda ya ce wai zai maka istikara ya baka sarbiya ce dauki zabon da kake so wannan dubbokanci ne wallahi wallahi ba addinin musulunci bane eh dole ne a ga a ga wa al'umma gaskiya wannan ba daidai bane duk wanda yake wannan kowanne ne kuskure yake yayi marmaza ya tuba ga Allah madaukakin sarki shi kansa ya dena idan bai san abin da yake kuskure bane to ya sani kuskure ne ya dena idan wasu dan wasu da yawa suna yi ne ba san kuskure bane suna yi ne dan wasu sun koya musu shi sa suke yi amma ka sani kuskure ne ba daidai bane saban Allah ne ka je ka istikara kamalan kawai Allah ya samu dace wa salatu listisqa ko nafila irin ta sallar da ake yi dan sha da fari idan an rasa ruwa ayi sallah ta roƙar ruwa wa salatil kusufi ko salatil kisfewar rana ko kisfewar wata in kulna bi annaha sunnatin idan mun ce ita wannan sallar ita ma sunna ce sunna ce kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wa ghairi dhalika minan nawafil da wasu su daga cikin waɗannan nafilfilu salliha wa anta musafir mala yace zaka iya sallatar su koda kana matafi koda matafi ne kai babu laifi zaka iya sallatar waɗannan irin su wutiri irin su tahiyatul masjid irin su sallar walaha irin su sallatul istikhara sallar sha da fari sallar kisbewar duk waɗannan zaka iya yin su koda kana cikin halin tafiya amma rawatib annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya yin su Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa sai mu dakata anan insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi khususiya ta hudu Allah subhanahu wataala ya samu dace na'am na'am eh Eh. Eh. Eh. Ba komai. Waɗannan surori da aka ce a karanta idan ka karanta wasu wanda ba su ba, sallata ya ko ba te ba. Shayi, ba laifi. Saboda haka idan ka raka a tabar ka karanta qul wallahu ahad, tabi karanta qul wallahu ahad babu laifi. Insha Allah ta'ala. ga wani mai tambaya a rubuce ce malam barka da asuba idan mutum bai samu cikakkiyar raka'a ba zai yi sujjada qabli ko ba a tare da liman mun yi wannan bayanin ko ko kun manta idan ya shiga sallah amma masabuki ne shi bai samu cikakkiyar raka'a ba sai kuma limami a rafkanuwa ta same shi zai sujjada qabli ko ba adi wannan sujjada qablin ko ba adin zai yi tare da limami ko ba zai ba zai yi shi yanzu duk wani abin da limami zai sai ya yi tare da shi ko da shi aka samu ko ba da shi ba ta shafe shi tun da ya shiga tare da limami mun yi bayani har maka dan yi bayani game da shugabanci da jagoranci ko za ku iya tunawa a lokacin ya ce assalamu alaikum malam idan mutum ya tashi zai yi raka'a ta biyar ta biyar a sallah sai ya tuna bayan ya tashi zai dawo ko tun da ya shiga wata raka'a ba zai dawo ba wannan mun yi shi ko ba mun yi shi ba mun yi shi wannan mai tambaya baya zuwa karatu amma dai abinda yake daidai shine idan ka tashi raka'a ta biyar ai ko kai karatu ma ko kai karatu sai ka tuno cewa raka'a ta biyar ce sauri zaka ka zauna ai da za a ce ma ka tuno raka'a ta biyar ce ka ci gaba sallar ta lalace eh tunda ka ƙara rukuni a cikin sallah yanzu sallah akwai sallah mai raka'a biyar ne babu kana tunowa ka shiga ka shiga raka'a ta biyar daga lokacin zaka yi marmaza sai ka zauna kai tahiyya an kai sallama sai ka sujada ba a ji tunda tashin nan da kai menene ƙari ne yawa alhamdulillah karatu yana shiga wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am to bismillah eh tahiyatul masjid na'am haka eh haka eh eh na'am shine bayanin da muka yi shine bayanin da muka yi jiya idan ka shigo lokacin nafilfilu ne wasu daga cikin malamai suna gani cewa kamar da azhar ka shigo sai kai raka ka guda hudu sai kaga akwai ragowar lokaci wasu daga cikin malamai suna gani cewa babu laifi zaka iya ƙara wasu rakawoyi wasu kuma suka ce a'a lalle ka tsaya a wannan hudun da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma wancan wani guri ne kai da kaje na musamman da yake da wani keɓantaccen hukunci ba irin na ungoko sannan guri ne da idan ka je ba lalle ka ƙara kuma ba har ƙarshen rayuwarka haka ne yana da hukunci da ya sha bamban da hukuncin nan masallacin akwai bambanci saboda haka ba za ka haɗa shi da masallacin nan ba idan ka ƙara a masallacin unguwarku akwai malaman da suka faɗa amma ina buga misali idan mutum ya yi wacce annabi ya faɗa shikenan babu laifi sai dai kamar ranar juma'a idan mutum ya shigo masallaci ranar juma'a kamar limami ya shigo to wannan babu laifi in ya ci nafila wannan ya tabbata eh ranar juma'a ba babu laifi kai ta nafila kawai kai bi kai huta kai bi ka huta yadda kaga zaka iya sai ka zauna kuma ka ci gaba da salatin annabi yayi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh ban gane ba salatin laili waccan wacce take cikin rawatib daban ce banda waɗannan ba ta cikin su ba ta cikin su su waɗan ita wannan tana cikin guda goma sha biyun nan za ka yi guda biyu kafin asuba guda hudu kafin azar guda biyu bayan azar sai guda biyu bayan magariba sai guda biyu bayan isha ka kata sha biyu kenan babu kafin la'asar babu bayan la'asar amma an ka shigo masallaci za ka iya yi babu laifi sannan ka gama wannan da daddare za ka iya yanzu misali barin baka wani misali zai sauƙaƙe mana abin sosai in Allah da yanzu kai da kasancewa kana da nauyi in ka fita daga masallacin nan da wahala ka iya mutiri kana da wasu sabgogi da kake da daddare in ka kwanta baka tashi sai asuba kawai kake iya samu idan kai raka'a guda biyunka na rawatib za ka iya tashi ka kawo guda ɗaya ka cike da ita an gane guda ɗaya na sai ta kasance wutiri ce ka samu wutiri Allah ya sa an gane na ga muku cewa wutiri yana farawa ne daga guda ɗaya ko guda ɗaya kai wutiri ne yayi ya tabbata aikin sabai cewa akwai masu yin wutiri da raka ɗaya zaka iya yi to idan kai guda biyu sai ka sai kai sallama sai ka tashi ka karo guda ɗaya kaga ka samu ratiba ta bayan isha'i kuma ka samu wutiri wanda shine sallar dare kaga kai 2 in 1 kenan an fahimci abin ko amma in kasancewa an ka koma gida kana da lokacin da zaka yi wanda ka bari ka koma gida kai sallar shine abin da yafi ina fata abin ya fita zaka yi ta mana sosai zaka yi ta amma da kai ta a gida yafi eh annabi baya wuturi a masallaci gaskiya ko kana koma gida ne ma haka zaka iya yi yadda yadda lokaci yake ba wato mu fahimta da da a ce ka sawa kanka cewa zaka rinka tashi tsakar dare kuma ya kasance baka tashi gwanda ka rinka ta farkon dare kullun ka ban kwanta kai kayanka in Allah da zaka samu ladan da ake samu matsalar dai kawai karshen dare shine akwai lokaci mai tsada da yake yafi wanda zaka yi ta a farkon dare karshen dare Allah madaukakin sarki yana sakkuwa zuwa saman duniya yana shelan wake san gafara wa mai bukata wa mai kaza kaga akwai bambanci da lokacin da aka yi ta farkon dare wannan lokaci Allah madaukakin sarki ba a rawaito cewa yana saukowa a wannan lokacin ina fata ka fahimci bambancin amma da ita nafilar ka same ta sai dai wancan falalar lokacin akwai bambanci gaskiya eh akwai bambanci na'am eh eh sosai zaka iya yanka zaka iya yanka wanda ya ce malam ina sallar nafila sai na manta ne raka a hudu babu zamantayya tsakani za a yi ƙabili ko ba'adi a babu wata ƙabili da za ka yi ko ba'adi babu laifi manta kai ba sai ka yi ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wa alaikum salam wa rahmatullah na'am eh yawwa yawwa gaskiya ne gaskiya ne sai za a tada magarba sannan ce zai eh inna lillahi wa inna inna lillahi wa inna ilaihi ayo eh eh to bari bari maka bai gaba da wannan sallar kasa bace ba bace ba shine mutum kawai yana can yana yana sabgoginsa bai yi la'asar ba sabgoginsa kawai yake bai yi la'asar ba sai da za a tada magarba shigo masallaci ya koma gefe yayi sauri burburbur yayi la'asar ɗinsa sannan zo jona da liman ita dai wannan magaribar ya shiga yi ta da limami a wacce la'asar ɗin bace ba an gane saboda babu abin da yake sa mutum ya bar sallah lokacin ta fita ya rama sai bacci ko kuma mantuwa kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ambata idan mutum yayi bacci lokacin sallah ya wuce mutum zai iya rama idan mutum mantawa yayi ko yayi gafala saboda wani abu da ya sha kansa da yawa babu laifi mutum zai iya rama duk ya tabbata a cikin hadisi wannan man nasiya man nama anis salati aw nasiha wanda yayi bacci ya bar sallah ko ya manta ta haka manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƴan uwa idan ba waɗannan abubuwa guda biyu ba duk yadda ake ciki sai kayi sallah ko kana kan gadon mutuwa inda kana iya hankalta abinda kake yi sai ka yi sallah ko kana kan gadon mutuwa rashin lafiya ta kai maka ba ka iya motsa gaban jikinka amma zuciyarka tana aiki kana iya kallon abinda ake kaji abinda ake faɗa to sai ka kaddara kana yin sallah a lokacin yanzu dan Allah mutum da yake wannan hali an ce sai yayi sallah kai kuma kana yawon ka akan titi kawai ka ki yin sallah sai lokacin da kaga dama ka zo ka ci zaka yi Allah sallah saboda Allah tsoron ka yake ji kuma yace bi kowa da wurin karba ya zan yi ba dai ka rama Allah ba zai karɓa ba duk malaman da suka ce za a rama hatta mu za ba mutum malikiya sana gani za a rama qada'ul fawaid amma babu hujja wallahi babu wata hujja babu wata hujja da za ta nuna cewa haka kawai mutum ya bar sallah da gangan kuma ya dawo ya rama ta inda haka ne yan uwa kowa ya tafi harkokinsa in ka ga dama kawai ka zo ka yi su lokacin da gana ba haka bane illa iyaka ce a ce illa iyaka ce a ce wata falala ta wuce ka amma babu wannan a cikin addini tsakani da Allah mutum ya sani in ka bar sallah haka kawai ta wuce ka babu wani dalili wallahi babu wani dalili da Allah madaukakin sarki halatta maka je karama wannan sallah babu shi illa iyaka ce idan kuma hankalinka ya dawo jikinka ka nutsu sosai to kai ta istighfari kane wa Allah kuka da magiya Allah ya yafe maka wannan kuma wannan kuma Allah madaukakin sarki mai gafara ne zai iya gafarta maka in ya so ya ga dama ba haka bane amma baka da tabbas eh saboda ka tabbar ku gunda ka tsaya kai sallaka duk abin da kake gaba shiga je kai sallaka Allah madaukakin sarki ya samu dace sai mu dakata aka na'am to bismillah na'am eh na'am eh haka ne za ta sha isha ba idan an gama sallan magariba da isha sai ka tashi kai ta magariba kai ta isha yayi eh idan an gama sallar magariba an gama sallar isha'i a haɗe in ana ruwan sama in ka je gida sai kai guda hudu kenan ga ta magariba guda biyu ga ta isha guda biyu ba shikenan ba sallah ta yin Allah ya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wala hawla wala quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah amin amin